الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشي مجلس منا أربعين دبقي أتكلم لتافين كتاب التوحيد دقونا مسلتنا الأحفاد تكين أنبوان نصر وأتكين قرن قنبي الله يمنى توفيقي a wannan darasi na 47 za mu tashi babu la ya ƙulu abdi wa amati nan ne ko? babin da yake mana hani saboda ladabi ga Allah ladabi da sunaken Allah ladabi da girmama Allah idan mutum Allah ya azubta shi yana da bawa alhamdulillah yanzu ba bayi ko kana da baiwa wacce ka mallaka in ka tashi za ka danganta ta zuwa wajenka za ka ce baiwata ko bawana to bawa da baiwa duka kalma ce da aka ɗauko ta daga me daga bauta nemin ɗawainiya to babu bawa kuma ga kowa sai ga Allah duka mu bayi ne ga Allah ta za ka ce abdullahi amatullahi haka ake fada to ganin galibi abdullahi da amatullahi kai kuma abin da kake nufi in ka ce abdi bawana yanzu misali a ce sunanka sunanka zaidu to bawanka za a ce abdu abdu, abdu zaid ko abdu muhammad kaga maimakon abdullahi in amatullahi ne in kai ma kana da baiwa sai a ce amatu umar kaga akwai ka dauki abin da ake danganta wa Allah kai ma kana danganta wa kanka duk da cewa kai abin da kake nufi daban amma ganin shi ake danganta wa Allah kai tsaye to a cikin ladabi kar kai aiki da wannan mu bayin Allah ne kai bawan Allah ne to har kalmomin da ake wasa da su din nan fulani da da bare bari sun samu anisanci aiki da wayannan bayin mu ne ka danganta su zuwa gare ku ko bawana ne saboda larabi ga Allah babu la yaqulu abdi wa amati hukuncin fadan abdi wa amati mutun ya danganta shi zuwa ga kansa kace abdi ko amati wannan yana da siga guda biyu kamar mutum misali ka ce na bawa bawa na abinci na yanta bawa na kaga labari ne ya kawo zaka bayar dan a gane to idan mutum ya fada a lokacin da bawan baya gurin baya nan ne kake bada labari wasu malamai suka ce wannan ya halatta saboda labari kake bayarwa ganin baya nan baka jin wani abu na bauta ta tare da shi wasu suka ce in ka fada a gabansa to za a duba shin akwai wata barna da za ta tayar za ta nuna za ta yi ishara a kai yadda za ka nuna bawan nan makaskanci ne kaskancin da bawa yake yi wa ubangijinsa malamai suka ce akwai haka to an hana sannan na biyu ko kuma ka danganta bawan ga waninka ka ce bawan wane ne shi ma misali kana ba da labari wannan duka ya halatta amma babu ladabi sosai ga Allah subhanahu wa ta'ala almuhim kitabu tauhid yana nuna mana hatta kalaman da ake ga sun halatta ko ana faɗansu ko an saba faɗansu kai ka yi iya ƙoƙari kaga kana kaucewa daga su saboda ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala domin ubangijin nan shine farkon wanda zaka fare wa ladabi sannan sai ka ɗaukaka koma ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka bashi abun da ba a bawa Allah duk abin da ka san ana danganta Allah da shi karka danganta ba kai wa annabi ladabi ba annabi ka tsaye da shi matsayin da Allah subhanahu wataala ya tsaye da shi fi sahihi hadisi ya zo ingantacce daga sahih al-bukhari an abi hurairata daga abu huraira Allah ya kara masa yadda wannan sayul bukhari da muslim ne anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqul ahadukum at'im rabbaka kar ɗaya daga cikin ku ya ce ka ciyar da ubangijinka ciyar da ubangijinka misali yanzu in kana da bawa bawanka sunansa abdu abdu ko za ka ce abdi bawa na to shi kuma me zai gaya maka rabbi haka haka yake a wajen larabawa haka suke yi haka yake in kun duba kissan annabi yusuf za ga wannan wannan to kaga saka ce at'im rabbaka je ka ciyar da ubangidanka wabda rabbaka yi wa ubangidanka alwala wanke masa kafarsa to wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar a faɗi haka sai ku nemi wata kalma kamar mu yanzu da Hausa ba mu da matsala amma da larabci to sai su nemi wata kalma sai su yi wal yaqul sayyidi wa maulai shine ma annabi sai ba mu yace ka ce uban gidana ko mai gidana ba ubangiji na ba uban gida ko mai gida ko wata kalma da ake fada sayyidi wa maulai sai annabi ya mai da mu zuwa ga wannan kalmar wala yaqul ahadukum abdi wa amati to kai kuma uban gidan sai aka hana kai kuma karka ce bawana da baiwata walyaqul fatayi wa fatati wa gulami kace matashin nan da ke karkashi na kamar mu da muke cewa boyi boyi na yar aikin gidana ko kuma yaro na wannan mu haka muke fada kamar yadda nasi yazo kace gulami yaro na wanda yake aiki a shago na zaka kira shi yaro na ne ai wannan in ɗan cikinka ne za ka ce ɗana ne in hausa aka iya fa in ɗan cikinka ne za ka ce wannan ɗana ne amma da ka ce wannan yaro na ne abinda zai faɗo shi ne ba wanda ka aifa ba wanda yake taya ka hidima to wannan kalmomin sarbo daga ladabi ga Allah subhanahu wataala aka ce a nisanci faɗansu fa'idodi za mu samu a wannan hadisi din wajibcin saddu zari'a duk abin da yake da harcen damu za a iya fassara shi haram za a iya fassara shi halal to ka nisance shi gaba ɗaya ka ɗauki wanda babu saɓani a cikinsa shi ne khuruj min al-khilaf na biyu ar-rabbu ismun min asma'illah rabbu suna ne na ga sunaken Allah to ba a so kake itlaqin kalmar kake daukan kalmar haka kawai kake danganta ta zuwa ga wani Allah ba ga Allah subhanahu wata'ala ba sannan aka haramta masu mulki suke kiran ƴaƴansu da abd ko ama sannan aka ba mu halaccin yin aiki da sayyid da kuma maula babu la yuraddu man sa'ala billahi babin da yake mana magana karka kuskura wani yayi roƙo ya roke ka don Allah kuma ka ƙi masa ya ce don girman Allah don Allah kamun kaza karka yadda a maka irin wannan roƙon ka ƙi yi wa mutum abin da ya roƙa sai dai akwai sharuɗa akwai ƙa'idodi akwai sharuɗa akwai ƙa'idodi na ɗaya su roƙo don Allah sun kasu kashi biyu mun gane ku ko ka yi roƙo da sunan Allah kai tsaye kamar ka ce ina roƙonka dan Allah kaga wannan da sunan Allah kai tsaye kai wanda in kai in an yi to ana so ka amsa akwai kuma roƙo da shari'ar Allah wanda shari'ar Allah ta sa kamar waɗanda shari'a ta yadda su yi roƙo in sun shiga mawuyacin hali kamar matafiyin da ba shi da kowa a guri ba yadda iya zai shiga mawuyacin hali ya halatta ya roƙo a matsayinsa na fakiri a wannan lokacin to in ya roƙa a taimake shi a bashi abu kaza wannan su ne su kashi biyu wannan duk babu laifi wancan da sauran Allah yi wannan kuma shari'a ce ta bashi dama shi abin da ya samu kace shari'a saboda kar baka da uzuri kai roƙo ko kuma kana da rufin kai asiri kai roƙo kasa wannan kan haramun ne dama a shari'a ko kuma za ka iya wadata in ba baka yi roƙon ba ka kwana ka ci ɗan abin da ya sauwaka ka kame kanka daga zubar da mutunci to duk wanda zai wannan roƙon haramun ne roƙo mun faɗa haramun ne mun faɗa roƙo haramun ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mubaya'a da yawa sahabbansa ku zo ku mubaya a cikin mubaya'ansu sai da ya ce musu ku yi alkawari a gare ni musuluncin ku dan ya cika shine ku yi alkawari ba za ku roƙi kowa komai ba in kun shiga damuwa ba za ku je ku ja roƙo ba ni kaza ba ni kaza ba to shi roƙo idan mutum ya roƙe ka don Allah don girman Allah don Allah kamun abu kaza to wajibi ne ka amsa masa in ya cika sharuɗan da zan faɗa sharaɗi na ɗaya ya zama na wannan abun da yake roƙonka za ka bashi ya zama na abu ne wanda bai saba wa shari'a ba a yi ko ya roƙi don Allah ka yi abu kaza wannan abin sai zama sabon Allah ne karka ba shi na biyu kar ya roƙe ka don Allah kuma ya cutar da kai wannan ba za ka amsa masa ba ka fita ka gama shan wahala iyalanka suna jiranka da cefananka a hannu yara suna kuka ya zo ce maka don Allah ka bani wannan abun cefanen ba ka da komai sai mashin anguwarku ba keke na fef kuma karfe bakwai ta yi dama garin gombe ne wannan ba za ka amsa ba kai ma yadda ya ce ka bani don Allah sai ka ce ba zan baka ba don Allah ko ba ka ba ne don Allah ne ba za ka ba shi ba saboda ka fito da shi don Allah ne dama yanzu don ka ji ka kashe wutar 'ya'yan gidanka wuta kuma ba ta fi wuta ba to duk abin da ka san zai cutar da kai ubangiji bai ce kai ba Allah ya hana wala tulqu bi aydikum ila tahluka to saboda mutum ba zai roke ka a abin da Allah ya hana ko ya hana ka da sunan Allah abin da Allah ya umarta ko kuma ya sai roke ka abin da zai saka ka cikin damuwa ba yadda da wannan ba عن ابن عمر عن كربوز عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فاعيذوه duk wanda ya nemi tsari da Allah akan wani abu to duk abin da ya nemi tsari da Allah dan shi in kuna da iko ku taimake shi ku nema masa tsari da Allah ku taimaka masa ku nema masa tsari da wannan abin da ya nema wajen ubangiji man yasta'adu billahi ai idan mutum yace ina neman tsari daga sharrin abu kaza misali bari in bada misali guda daya mutum ne zai wuce layin gurin akwai kare da yake addaban mutane kai kuma ka saba da karen yazo zai wuce karen nan ba a ganshi ba ashe yana lungu yace ya Allah ina neman tsari daga sharrin karen layin nan kai kuma kana gurin neman tsarin Allah ke kuma kai ma za ka iya Allah sannan kai kana ji haka ka ce mu je in wuce da kai sai ka wucar da shi kamar ya nemi taimakon Allah ne kuma kai Allah ya sa kai sababi ne sai ka je sai ka wucar da shi sai da ya wuce da zama a hankali ya wuce to duk wanda ya nemi tsarin Allah subhanahu wataala da wani abu da ya danganta shi ga ubangiji sannan Allah ya saka ka kai ma sababi ne na wannan to kai kokari ka nema masa tsari daga wannan Allah ka yi min tsari yau in kwana gidana babu abinci kana gurin kuma kana da iko yanzu da Allah ya nema to sai ka dauki wani abu sai ka ce Allah ku zai maka tsari ce fa nan gidanka bai fi 2000 ba ga 2000 man ista'ada billahi fa'izu wa man sa'ala billahi fa'atu wanda ya ne ya roƙa don Allah ku bashi kaga umarnin shari'a ta yi mutum zai ce dan girman Allah ku mun kaza to in ya cika sharuɗan nan da muka faɗa da hazu ba abu ne na haramun ba abu ne da ya halatta kai ba zai cutar da kai ba to sai ka dauka ka bashi wa man da'akum fa ajibu duk wanda ya gayyace ku ku amsa masa mutum idan ya gayyace ku ku amsa masa wannan malamai suna cewa amsa invitation wajibi ne amsa gayyata wajibi ce to sai dai gayyatan ta kasu kashi kashi gayyata ta kasu kashi kashi wannan abin da ake nufi fa ajibu ita ce gayyata ta girmamawa barista injiniya sunusi malam muhammad malam da Allah gobe zan yi muku girki abinci da rana a gidana za a ci abincin rana wannan ta girmamawa ce wannan malamai suna cewa in baka da uzuri lalle kai kokari ka amsa to dukan malamai sun ce amsa wannan gayyatar ba dole bace amma abu karami kare hana ka kun gane maganar ta ba ba dole ne sai ka amsa ba amma kar abu kankani ya hana ka ka yi ƙoƙari babban uzuri ne zai hana ka amma idan na aure ne wane gobe ɗaurin aure na da yamma kuma ko kuma a yau kwana uku da yin aure na yau da yamma ina da waliman cin abinci ina gayyatanka wannan dole ne wannan ita dole ce ta cin abinci na aure ina gayyatanka da rana malamai suka ce ko azumin nafila kake ya halatta ka karya ka karya shi babu damuwa kun gane bambancin ko gayyata ta haka kawai ba dole ne sai ka amsa ba sai kana da babban uzuri ai wajibi ne ka amsa ka sai kana da babban uzuri in kana da babban uzuri sai ka bada uzuri ba zan kuma kira ta wajibi ba ana so ka amsa karka ki zuwa sai da babban uzuri ita kuma ta aure wajiba ce ka amsa ko kana da uzuri sai ka yi iya kokari ka gamsar da mutumin da ya gayyace ka har da kansa ce to ni na dauke baka amma gayyatan cin abinci ko baka ba da uzurin ba baka saba wa Allah ba kai ka san me uzurin da ya hana ka zuwa amma a al'adance kuma baka kyauta ba ana so ka sanar yadda ya zabe ka saboda watakil tiket ya ware in baka zo ba za a yi asarar wannan abincin kamar yadda wasu suke amma na aure wajibi ne ka amsa to sai malamai suka yi tambaya suka ce a zamanin yanzu da ake yin gayyata ta hanyar invitation ko ta hanyar whatsapp ko ta hanyar da aka sani ake tura invitation ita ma kamar wanda ya gaya maka baki da baki ne malamai suka ce eh in shi ya rubuta da kansa ya turo yaro mahaifina ne ce in kawo maka wannan ko kuma ka samu hanyar da zai tabbatar maka shi ne fa da kansa ya aiko maka ba irin yadda muke dinnan ba kawai taron aure ko wani abu kawai ku rubuta wani ma kai wani ma lokaci yan kwamiti za ba kawai su yi dogon list gayyata haka wannan ba wajibi bane sai ka amsa ta wacce take zama wajibi shine wanda ka san lallai wanda ya shirya abun shine da kansa ya maka magana shi ya gayyace ka shi ya turo maka su kuma masu turawa su tabbata ba irin turawan ganin daman nan bane wanda zaka hada book sms kawai ka tura duk wanda suke cikin contact ɗinka saboda rashin sanin ƙa'idodin gayyata mutum kawai sai ta yin irin wannan ba wani wa'azi za a yi ba in wa'azi ne kaga ba matsala kana gaya wa kowa amma cin abinci kuma ka tura kowa da kowa kuma wasu zo ba samu abinci ba ka yaudare su kula da wannan to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man da akum fa ajibu duk wanda ya gayyace ku ku amsa masa wa man sara ilaikum ma'rufan fa kafi'u duk wanda ya muku abin arziki kuma ku masa abin arziki ku saka masa shine fa kafi'uhu in ya muku abin arziki ku saka masa wani ne yayi tafiya sai so baka tsaraba mai tsada turare kamar na 200 mai kyau mai tsada yana baka kai masa addu'a kuma ka shirya kai ma Allah ya baka dama yadda ya ware kai maka abin arziki kai ma ka ga da me zaka saka masa in wanda ya fika ne ta ina zaka saka wa iyalansa musamman ƴaƴansa in baka da hanyar da zaka iya saka masa ko kuma kana ga abin da zaka masa kai baka kai ka masa ba misali yanzu gwamna ya dawo yana cikin tafiye-tafiyensa ya tuna kai sayo maka wani abu ya ce ku kaiwa ne tsaraba kai kuma ne tsaraba kai kuma ne abu za ka sayawa gwamna ka burge shi shi kuma gwamnan ba zai rasa wani abu da lalle yana bukatan ka a ciki ya ga kayi ba wani abu awainansa za ta cika cewa ni zan je na gyara abu kaza a waje kaza ai na je na gyara kaza duk kaga suna da iko amma ka yi dai kai ma wani abu da kake ga abu ne na sakawa misali sarki sarki zai iya maka abin da har rayuwarka ta ƙare ba za ka iya biyansa ba to shi kuma sai ka tufa wani abu wanda ƙanƙani ne kamar ba zan manta ba akwai wani amininmu mazaunin ƙasar egypt ne a egypt ɗin ma yana zaune a alexandria yana da alaƙa da sarakuna masu mutunci idan ya zo najeriya suna karrama shi sosai da sosai to sarki ga wanda yake aiki ko wanda yake karatu a wani waje can ka san ba za ka hada su ba to shi duk sanda ya samu dama akwai kayan sarakuna kuma da in ana zuga kayan sawa a duniya na sarakunan da suke ji da su to ana samu a kasar Egypt ne a Alexandria shi kuma zai dawo hutu sai ya nemi irin wannan kayan sai zaɓi wasu sarakuna kaga abinda zai siyo musu kayan ba ba su da kudin mani watakilma in ya kawo musu za su iya ɗan abinda zai koma a ce ga abin shan ruwa ma watakil wanda za a baci ya ninka kudin kayan da ya kawo amma su kuma za su iya yin wata shekara ba za su samu irin wannan kayan wa za a tare tafi egypt ya tafi alexandria ya tafi kaza duk za su iya wannan amma akwai wata mashakka shi kuma yana gurin yana da access da shi zai zaɓo ya kawo ya zo har gida ce gashi to wannan shi ne ake so duk wanda zai maka abin arziki ka saka masa annabi ya ce fa illam tajidu ma tukafi uhu bihi fada ulahu to idan kuma ka nema ka rasa abin da zaka bashi ka nema ka rasa baka da abin da zaka saka masa da shi to kai ta masa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta taru annakum qad kafa'atumuhu har sai kun ji a jikinku kamar kun saka masa hanyar sakawa annabi sallallahu ya gaya mana Allah ya saka maka da alkhairi kace wa mutum jazakallahu khairan jazakumullahu khairan duk wanda kace ya muka abu kace masa jazakumullahu khairan annabi ce kun saka masa sannan al'adance bayan kayi na shari'a akwai kalamai da ake yi musamman sa masa albarka a gaban masu mutuncinsa yana tare ku ce ana gabata wannan ku yi wa wani godiya fa ya mana ɗawainiya sosai da sosai to baka zama butulu ba kenan shi kuma wannan kana jinjina abin da ka yi masa wani ma za ka samu zai buga wa naka na kusanka ya ce don allah ka kirawa ne ka ce ka yi masa godiya a abin da ya min na abin arziki ka kira shi ka masa godiya da saboda haka ana so ka yi appreciating abin da aka yi maka rawahu abu dawud babu la yus'alu bi wajhi llahi illa aljanna babin da yake nuna mana ba za ka roki wani abu da girman Allah dan girman Allah da fiskar Allah ba sai aljanna kadai saboda girman Allah din da gir kuma sai ka zo ka ce Allah ka ce ya Allah dan girman ka dan fiskar ka mai girma ya ubangiji ka azurta ni da keke napep la ilaha illallah a'a inda zaka ce dan girman Allah dan darajarka da fiskarka to karka roki komai sai aljanna kuma karka nemi tsari da wayannan kalmomin sai wuta amma ka ce ya Allah dan girman ka dan matsayin ka sai ka ce addu'an yaro Allah ka ban biskit ka fadi duk girman Allah na baka ce biskit ka fadi duk girman Allah nan ka ce masara kwano biyu ka fadi a'a ba a roƙan duniya da manyan sifofin Ubangiji da kalma mai girma wanda Ubangiji ke girma kansa da shi sai aljanna sai kuma neman tsari da wuta. an jabir kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yus'alu bi wajhi llahi illa aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ba a roko bi wajhi llahi bi wajhikal karim kuma ka roki duniya a ba a yi ka zama sifan ka taba sifan ka dauki sifan wanda ba ba na Allah ba yaqulun rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq amma mu'minai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban malamai suka ce lahirar ita ce gaba ɗaya a gabansu sai an gaji an yi kamar ɗari sai a duniyan ta shigo bai fi ɗaya bisa ɗari ɗin ba sai a ɗan sakaya ta ita ma da yadda ya dace a roƙe ta ba da kamba ba Allah subhanahu wa ta'ala saboda girmama Allah ka ɗauki manyan sunakin Allah ka yi ta ambaton su ka yi minti kaza amma kuma ka nemi duniya da shi a'a baka girmama Allah ba ma qadarullah haqqa qadarihi sai ka kamba ba sunakin Allah ya zama na neman aljanna ne duniyar haka dan saka ta a can ƙasa a saka ya ta a ƙasa saboda me saboda girmama Allah subhanahu wataala kenan sunan Allah ana roƙon manya-manyan abubuwa ne da su babun ma jaa fil law babin da yazo game da mutum zai ce law da ma kaza da na sani da ba ai kaza ba da kaza shine inda zamu tashi gobe in Allah ya yarda Allah subhanahu wataala mana tawfiki subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk